بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yammacin 23 ga watan Jumadal Ula shekarar hijira ta 1447 wanda ya dace da lissafin 14 ga watan November 2025 daga wannan aji namu na fasli Sheikh Al-Albani lil Usul wanda ke makarantar Darul Hadisi Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar malamin mu Sheikh Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta mishi ya mishi rahama a yau za mu yi karatu insha Allah da gaske littafin urjuzatu uddati talab bi nazmi manhaj talaqqi wal adab wallafar Abdullah ibn Muhammad Sufyan al-Hakimi Allah ubangije ya saka mishi alkhairi za mu yi darasi insha Allah na goma sha shida sha biyar kenan kafin na sha shida idan ba manta ba mun kwana akan baitin da malamin yake cewa والعلم خير من صلاة النافلة فقد غدا فقد غدا الله برزق كافل هكذا يقول والعلم خير من صلاة النافلة فقد غدا الله برزق كافلة عن الإمام الشافعي قد ورد والحافظ الجلال ذو القول ذا القول ذو القول عقد والحافظ الجلال ذا القول عقد في الكوكب الساطئ في الختام بعد كلامه عن الأعلام وجاء في مصرائه الثاني خبر لم يك في إسناده بالمعتبر وهذه الآثار في العلم وفي طلابه كافية فأكتفي بها إذ المقصود الاستشهاد والحصر لو أمكن لا يراد yake cewa wal ilmu yana ci gaba da kawo hadisai wanda suke tabbatar da falalin ilimi ya ambaci hadisin da ya ambata na karshe-karshe shine wancan hadisin na talabul ilmi faridatun inda ya kawo ya ce wasu sun raunana wasu sun inganta ya ce wasu kuma sun ce ma babu bayi da inganci kwata-kwata sannan ya ce zance mafi gaskiya walhaƙu annahu bi rutbatil hasan li ghairihi alyaqu fi ra'yi al-hasan an al-imamain abul hajjaj wa dhahabi al-fadh dil hijaj daga al-imam yusuf al-mizzi da kuma al-imam al-dhahabi rahmatullahi alaihima to sai ce hadisi na gaba da ke nuna falalar ilimi shine wal ilmu khairun min salatin nafila hadisi ya zo da cewa ilimi ya fi falala fiye da sallar nafila mutum ya shagaltu da neman ilimi da ƙoƙarin fahimtar shari'a har lokacin shi ya ƙare bai samu ya yi nafilfili da aka saba na yau da kullum ba to falalan ladan shi ya fi falalan wanda ya shagaltu da nafila har ya rasa lokacin yi waɗannan ayyuka na ilimi da mutum zai hada duka biyu da yafi amma idan zai zaɓa aulawiya to yin ayyukan ilimi don fahimtar addini don kuma wata rana ya fahimtar da wasu ya fi lada saboda shi wannan ladansa muta'addi ne shi zai samu ladan sannan waɗanda ya koya masu samu lada ita kuma ibada ta nafila musamman sallah ladanta kasir ne iya kai da kai ko kake da ladan mutum nan fuskar ne malamai suka fifita wancan kamar yadda yazo a cikin hadisin yace faqad gadallahu bi rizqi kafili sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ya dauki dawainiyar wato azurta me yin me yin a a a karatu din wanda da yake karatu a cikin hadisi Allah ya ce ya dauki dawainiyar shi shi zai azurta shi sai ya ce wannan hadisi ya zo anil imam shafi'i daga malan shafi'i shafi'i da aka sani cikin fiqh al-imam Muhammad ibn Idrisa ibn al-Abbas ibn Usman ibn Shafi'i al-Mutallib shi ma jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ana mashi alkunya da Abu Abdullah kamar da aka sani babban malami ne cikin bijiman malaman musulunci wanda za a kirga da yatsa daya biyu uku sai an kirga shi littafan shi suna nan mashahurai har yanzu ana cin moriyarsu ar-risala al-ummu da ikhtilaful hadith da makamantansu imam shafi'i ya rasu shekara ta 204 shekarar da aka haifi imam muslim alalan an haife shekara ta 150 shekarar da abu hanifa ya rasu abu hanifa ya rasu aka haifi shafi'i shafi'i ya rasu aka haifi muslim haka Allah yake hikimarsa imam shafi'i in ka lura zaka shekararsa 54 kenan a duniya irin shekarun mal albani na ba a duniya amma ji dimbin albarka ilimin imam shafi'i Allah ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama to shi yake ishara anan cewa shafi ya ruwaito shi a cikin musnadinsa wa qadwarad qadwarad ya kawo hadithin wal hafizul jalal da malan jalal wa kenan siyuti jalaluddin siyuti zal qaula wannan zancen aqad shi ma ya kulla shi ya ambace shi fil kawkabis sati a littafin shi mai suna al kawkabus sati بشره نظم جمع الجوامع جمع الجوامع littafin al-subki ne sai kai suyudi ka dauke shi sai ka mai da shi waƙe bayan da kai waƙen kuma ka ƙara mai sharhi kazan suyudi Allah ya mishi yalwa haru da rubutu bayi da ƙauro kuma Allah ya ba shi dama da lokaci to komai da yake so kawai ya rubuta shine yake yake cewa fil kawkabis sati a cikin tafin alkaukabus sati shi kuma wancan magana tana cikin littafin adabu shafi'i ne adabu shafi'i na ibn abi hatim ana aka ruwaito cewa talabul ilmi afdalu min salatin nafila da kuma littafin abu nu'aymin al-hilya kenan da kuma ibn abdul barri mun karanta a cikin jami'u bayanil ilmi wa fadlihi duka sun ruwaito shi zuwa ga rabi'u zuwa ga shafi'i da isnadi tabbatacce na'am sai yake cewa wa fil khitami ba'da kalamihi anil a'lami bayan yayi magana akan malamai mashahurai da sauransu sai ya kawo wannan hadisi cewa ai wanda da ya dauki dawainiyar karatu to Allah ya dauki dawainiyar azurta shi waja'a fi misra'ihi thani khabar waɗansu maganganun daga shafi aka roto su ma'ana mawƙufai ne kuma gane mawƙufan maganganu ne ba marfu'ai ba ne amma sun zo da wani isnadi marfu'i shine yake cewa waja a fi misra'ihi tsani a gunduwa ko kuma ɗango na biyu wato ajazul baiti na inda aka ambaci waccan magana a sadrul baiti a ajazinta sai aka ambaci khabar wani hadisi wanda hadisin aka ce lam yaku fi isnadihi bil mu'tabar amma hadisin bai inganta ba wato maganar ta zo mawqufiya asari daga shafi'i sannan kuma ta zo marfu'iya an danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai wanda aka rafa'a din bata mene ba bata inganta ba ina fata mun gane an yi da an zo da marfu'in cewa an ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama wai ya ce man talaba ilma takaffala Allahu bi rizqi wanda da ya shiga neman ilimi to Allah ya jibinci azurta shi to wannan ta fuskar ma'ana zai iya zama daidai ya danganta kuma da me ake nufi da arziki domin arziki ba wai yana nufin kuɗi kawai da wadata irin madiya material wise ba arziki akwai abubuwa beyond that a mafi girman arziki shine kana'a mutum ya zama mai wadatar zuci ya wadatu daga ainihin kyalkyalin duniya to wannan shine arziki mafi girma idan wannan ake nufi tabbas wanda ya nemi ilimin shari'a yana samun wannan ta fuskar ma'ana zai iya zama ingantaccen abu ta haka amma ta fuskar isnadi bai inganta ba al-imam ibn abdul bar ya ruwaito shi a cikin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi ya ruwaito shi shi da kansa da ya ruwaito shi ya ambaci cewa isnadin bai inganta ba saboda yunus ibn ata wanda ya kasance kamar yadda ibn hibbana ya ambata a cikin majruhina yarwil ajaiba ويجوز ولا يجوز الاحتجاج به اذا انفرد haka ibnu hibbana yace wannan malami yana ruwaito abubuwan ban mamaki ko baya halasta a kafa hujja da shi idan ya kadaita da riwaya wallahu ta'ala a'lam sai yace wa hadhihi al-atharu fil ilmi wa fi tullabihi kafiyatun fa aktafi waɗannan hadisan da aka yi ta kawowa da athar din wanda suke magana akan ilimi da falalarsa fil ilmi game da falalar ilimi wa tullabihi akwai nuska ta da wa arbabihi akwai mai irin taron da haka ya rubuta a farkon nazmin wa arbabihi falalar ilimi da falalan mazowansa don ka ce arbab ya kuntata abin nan din scope din domin arbab su ne wanda suka riga suka sama suka ginu su maliku su shafi'i su ahmad su ne arbab haka ce kuma tullafa to da su da duka mu ya ayyuhan nasu duka mun shiga kuma gani za ka sai canza lafazin zuwa tullabihi domin ko mutum ya kai babban malami har yanzu sunan shi da talib amma aka ce arbab to waɗannan sai wanda suka bunƙasa kawai ina fata mun gane kamar ka ce ne attajirai da kuma ka ce ƴan kasuwa kaga lafafin ƴan kasuwa kamar a'am din attajirai ko duk wanda yake faɗi tashi ko ya samu ko bai samu ba so shi ɗan kasuwa wanda kuwa ya riga ya samu to shine attajiri kamar ka ce ne lakcarori da farfesoshi akwai akwai order ranks kenan ko da ofisoshi to haka da ya saka arbab sai ya lahazanci wannan kuncin ma'anan to da ya zo taharir sai ya mai da shi abin ga ya ce tullabihi kafiyatun sun isa fa aktafi da haka na tsaya iya nan wato ba zai ta koro su har a gaji ba biha na wadatu da su idil maqsudu listishhadu domin manufata anan shine na kafa hujja istishhad na kafa hujja na kawo hadisai kamar da na kawo ayoyi na faɗi wasu ayoyi na bar wasu na faɗi wasu hadisai na bar wasu wal hasru law amkana in ce zan yi istiqsa komai da na sani game da falalar ilimi na hadisai sai na ambata ba zan kyale ba da irin mindset na encyclopedia kenan cewa kar a ba komai shine wal hasru tattara su gaba daya lau amkana ko da zai yi muni la yuradu ba shi nake so ba wal hasru law amkana la yuradu wannan ya nuna matukar wato hikimar bawan Allah nan da sani ya kamata shi domin babu yadda zai ka iya hasrun komai na ilimi ka ce komai ka faɗa ba wanda zai iya zuwa a bayan kai faɗo na abu Allah bai tsara sunnan ilimi game da haka ba saboda haka karka nufaci haka in ka zo yin magana in ka zo yin rubutu in ka zo yin huduba in ka zo yin thesis in ka zo yin assignment ko a jarabawa ne kaka ce komai kai sai ka faɗa yadda ba za a samu lungun da za ka ƙara ba ƙur'ani kawai ke da wannan ba wanda ya sai wannan daka law amkana la yuradu wa ma bi rabi il fusuli uridu min al ahadith bihi astashiru ka amri khairil khalqi bil hifz yasih biha huna istishhaduna falyattazi bidhaka anna al hifz usul ilmi وهو طريق فقهنا والفهم فأشرف فاشرف بالاشتغال بالعلم ولا تبغ به ما عشت يا ذا بدلا يتغب da cewa وما برابع الفصول أورد yace in na tafi fasali na hudu wama abinda birabi'il fusuli a can fasali na hudu uridu zan kawo shi min al-ahadithi na hadisai bihi a can da su ne astashidu zan kafa hujja da wasu wato ko su hadisan da sun dace da nan kuma sun dace da can inda zai magana akan muhimmancin hadda a cikin ilimi to sai ya rage wasu ya kai su can ira abin da Imam Bukhari yake ya kulla babi yana da hadisi biyar da zai fada sai ya fada maka biyu sai ya tafi can gaba ya saki faɗin biyu ya koma ya faɗi ɗaya kai ka san da kake hada sa wuri guda to irin shine yayi mana anan yace min al ahadith bihi astashidu ka amri khairil khalqi bil hifzi kaman umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi cewa a dinga haddace ilimi yasih biha huna istishhaduna to waɗannan ɗin su ma ya dace inda mun ga dama mu kafa hujja da su anan falyattabih bidhaka domin ka san haka ka gane bidhaka annal hifza usul ilmi dan muna so mu yi bayani akan cewa hadda ita ce ussu ussu muradifi ne na asasu da asas da ussu duka kalma ce mai ma'ana daya kamar da za a ce da daki da shigifa ko ko na makamanta haka to ussu wato shine tushen ilimi wahwa kuma shine tariqu fahmi fiqhina wal fahmi kuma shine hanyar fahimta da kuma gane ilimi nan da ya kawo yace a a bihastishhaduna kun ga ai a baitin da ya gabata ya ce bihi astashiru ya amfani da lafazi na mufrad nan kuma saboda yanayin waka ya tirsa da cewa istishhaduna bai ce istishhadi ba sai da wani ta'aliki wata nuska yake cewa nan da na faɗa na sa na na ce mu ya ce Allah ya sani ban yi da in girmama kaina ba saboda na rasa abin da zan saka ne a wajen ya ce ni asuwa zan ce wai ni mu ce mu asuwa Allah ya ƙara min lafiya ya ce fashiruf bilishtigali bil'ilmi wala tabgi bihi ma ishta ya za badala fashiruf ka yi gaba-gaba shi ne tasharruf ka yi gaba-gaba bilishtigali bil'ilmi wajen shagaltuwa da biɗan ilimi wala tabgi bihi ma ishta ya za badala wala tabgi karkane ni bihi badalar wani madadin ilimi ma ishta tsawon rayuwarka ya za ya kai haza ya kai wanda nake wannan bayanin yana maka nasiha cewa ka nace gurin neman ilimi kuma tsawon rayuwa karka sake ka ce ga wani abu ya fiye maka ilimi zaka bar ilimi ka kama shi zaka taɗi zaka shiga cikin garari wa ya lahu min sharafin azimi ya'lu ala martabihi sadimi yalu ala martabatis sadimi ko yace wa ya lahu yace madalla da wannan matsayi min sharafin wannan daraja azimi mai girma darajar nan ta ilimi mai girma ya alu wanda ya daukaka yayi sama ala martabatis sadimi fiye da wurin tsayuwar sadimu as-sadimu shine nebula nebula in geography sun samu da ake shi mai na bincika da wasu ban san me ma'anar shi an ce tartsatsin fashewar taurari ko idan suka fashe hasken in bai kai ya dunkule ba da wani tauraro ba shine yake watsuwa a sama shi yake ce ma nebula kamar a ce guratsatsin tartsatsin taurari gutsatsari na tartsatsin taurari ko tartsatsin fashewar tauraro ba wani ba wani expert ne a geography a makarantar ne din kara mana haske ni sa'ir ma na tambaya ga mu wannan abu da na karanta na kanta ban gane ba na duba sharhin ban gane ba sai ce sa'ir kai me wannan yake a tsabibi ne sai ya ga mu ba wanda ya san wani karin bayani akan shi yana so ya kwatance ne da nisa cewa matakin darajar ilimi yana sama da saman wajen da wannan tartsatsin yake tsayawa sama can inda taurari suke wal farqu baina alimin wa jahili kal farqi bainal bumi wal balabi yace wal farqu bambancin da ke tsakanin baina alimin tsakanin malami wa jahilin da wanda ba malami ba jahil kazgi kal farqi kaman bambanci ne bainal buni tsakankanin me sunan su masu fada da daradin nan banda ba sa gani mujiyoyi yawa album mujiyoyi jam'i ne ana ai guda daya ana ce mata abin nan album ɗaya ne ko? buma ko? buma yes a tsakara mata ta'un da aka album da yawa walbalabili da kuma waɗannan masu daɗin kukan nan kanari albulbul wanda ya iya waƙa da murya tukudu bambancin da ke tsakanin darajar kanari a tsuntsaye da tsakanin mujiya wadda shu'uma ce ba ma a son ganinta ba ta iya fitowa sai da daddare in ta fito ma ba ta wani abin arziki wanda da ya ganta ma ya game da bala'i shi kuma kanari darajar shi ake gani siya ake yi da kuɗi masu daraja da gwargwadon iya kukansa da gwargwadon darajarsa ko masu siyan shi ma sai manyan gari wanda suka ci suka tada kai to kamar bambancin ne haka shi ta daga cikin kuskure da aka haifar a cikin psychologin ɗalibai da malamai da sauran awam a Najeriya cewa da malami da jahili da ɗaya ne. Wani daga cikin kuskuren da muke biyan farashin shi yau. Allah ubangiji ya gafarta ma wanda suka haifar da wannan kuskuren ta yi suna da wata manufa ko wata niyya kusan wannan democratization of knowledge wato mai da ilimi ya zama kamar demokaradiyya kowa na da baki a ciki shi haifar da haka shi haifar da samuwar jahilai su ga cewa da su da malamai da ɗaya ne wanda kuma kuskure ne babba ƙur'ani ya bambanta halaisa walladina ya alamuna walladina la ya alamu ƙur'ani ya bambanta da annabawa abu na farko da Allah ke ba su shine ilimi da wahayi mathali ma ba'athanillahu bihi minal huda wal ilm imani da shari'a shari'a da ilimi Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka ba daidai bane ba ɗaya bane akwai bambanci ne nisa darajarsa a duniya yadda suke kallon rayuwa kai ko a lahira kai ko wajen shiga aljanna kai ko a cikin anguwannin ma aljanna ta jahilai daban da ta malamai yes tawaggarsu daban da tawaggar jahilai ya kamata jahilai su san matsayinsu malamai kuma su ma su rike mutuncinsu abubuwa ne da yawa suke ta faruwa da gingimu da da tashin tashina farko su isu isu malaman da ba su daraja junansu ba to har na ƙasa da su suka ga cewa za su iya taɓa mutuncinsu idan kai da matarka kuna faɗa a gida kuna zage-zage wa kuna shan kwalar junanku in Allah ya so wata rana cikin yayanku sai wani ya zage ɗaya daga cikin yayan wani ko zai deciding bar na deciding mama na ko babana da aka in zage ɗayan kai wata rana ma sai wani ya bugi ɗayan ana jin duk mutaba ganin irin wannan me ya kai ga haka idan kun raina junanku ku da junanku da aka waru gari malamai suna ma junansu mugayen lafizza har mutuncinsu ya zuba idan junansu har ya zuba idan ɗalibansu har kuma ya tsallaka zuwa ga jahilan gari Allah ya kyauta wal farqu kaga dai bambanci baina alimin wa jahili tsakanin malami da jahili kal farqi kaman bambanci ne bainal bumi tsakanin mujiyoyi wal balabili da kanari wal baunu بين الجهل بين العلم والجهل كما قال الهلالي مقالا محكما آه haka nan kuma walbaunu nan kuma albu'ud kenan albu'ud almasafa allati baina al-ilmi wal jahl kama qala al-hilali yace kamar yadda malam hilali ya faɗa wane ne malam hilali shine abul abbas ahmad ibn abdul aziz ibn rushayd abul abbas Ahmad ibn Abdul Halil Abdul Aziz ibn Rushayd Al-Hilali As-Sijil Masi As-Sijil Masi malami ne cikin mutanen ƙasar Andalus malami ne ba maliki bai juma da barin duniya ba ya raya ƙarni na goma sha biyu sha ɗaya zuwa sha biyar su dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata urjuza ne takaitacciya akan sulukul ulama to a ciki ne ya faɗi wannan magana akwai tarjuma sa cikin dafin shajaratul nuruz zakiya fi tabaqatil malikiyya na malam Muhammad Makhluf an tana littafin ko malam Albani yana yawan ambata littafin nan shajaratul nuruz zakiya fi tabaqatil malikiyya malam kuna da shi kala kala ma wajen kala uku na malam Muhammad Makhluf shi ne yake cewa al'ilmu nurun wal jahalatu halak wa man sara fi zulmatil jahali halak wa zakara wa zakar bunu ƙayyimil jauziya fi sifrihil miftahi zilmaziya ya ce al'ilmu ita ce magana hilali ɗin al'ilmu nurun kaga shi ilimi haske ne wal jahalatu ita kuwa jahilci halak duhu ne duhu din na karanta baitin na kan tuna wani abu da ta faruwa a muciya Allah ya ji kamala albani da ya tambaye mu me ma'anar littafin tanwirul hawalik hawalik sharhin muwadda tanwirul hawalik bi sharhi muwadda malik na suyuti mutane suka dinga buga buga buga shine wannan alhalak bil ha duhu jam'in shi hawalik na ji wanda muka yi bada amsa aji ban fi muku ba wanda suka san amsa haka aka dinga fagamniya ina gama Allah ya kyauta Allah ya ji kamala bana manta wannan hadisa alhalak bilha'i as-sawad baki to da haka shi kuma ilimi duhu ne baki kirin afwan jahilci duhu ne baki kirin wa man sara duk wanda yake tafiya subhanallazi asra wa man sara fi zulmatil jahli duk wanda ke tafiya a cikin duhun jahilci halak ya halaka akwai jinas gair tam can halak bilha bilha'il saghira kenan da Hausa ko bilha'il muhmala wannan kuma halak bilha'il kabira ha babba da ha karami Allah sa an gana wasattawa wa zakara ibn wa zakara ibn qayyim al-jawziyya fi sifrihi al-miftah dhil maziyya sai ya cike maganarsa akan falalar ilimi yace wa zakara ibn ibn qayyim al-jawziyya malam dan gidan qayyim al-jawziyya malam dan director kenan ibn qayyim ne malami ne da muka san shi ba mu da wani bukatar magana game da shi sunan shi abu abdullah muhammad ibn abi bakar ibn ayyuba ibn sa'ad az-zur'i ad-dimashqi baban shi ake cewa qayyimul jawziya ita jawziya makaranta ce da aka zo aka gina ta a ƙasar sham daga waƙafin ƴaƴan ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi to ƴaƴansa sun yi waƙafin wata dukiya sai suka zo suna gina makarantu a gari gari har suka zo dimashka daga sham afwan daga daga iraki suka gina makaranta sai suka danka ta a hannun baban ibn qayyim shi ake ce mata al-jawziya mun yi wannan a can baya ko to shi kuma dan dan director ne sai ya ci suna dan qayyimul jawziya baban shi malami ne shi ma malami ibnu qayyim maganiyun anil ta'rif ko rasul ibnu qayyim shekara ta 751 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a cikin littafin sa fi sifrihi as-sifr littafi al-mughni an hamlil asfar fil asfar asfar littafi al-miftah shine miftahu daris sa'ada eh wa manshuri wilayati ahli ilmi wal irada cikin zabu kenan miftahu daris sa'ada mabudin gidan tsira wa manshuru wilayati ahli ilmi wal irada da kuma baje koli ayi exhibition na abin da ke tabbatar da walicin ma'abota ilimi da jagorancinsu a cikin al'amari to shi ne ake cimma miftahu daris sa'ada a cikinsa zilmaziya littafin wanda yake yana da daraja minal wujuhi ya ambaci fuskoki minal wujuhi ma ya surrun naƙala ya ambaci fuskokin da ke tabbatar da falalar ilimi abin da ke birge masu ruwaitowa fi fadlihi game da falalar ilimi wa fadli man kad hamala da falalan wanda ke da ilimi mahsuratan fi mi'atin min ba'di 50 ma thalathatin fil addi mahsuratan ya kididdige su kun ga can shi ya ce wal hasru law amkana la yuradu ko to shi ibn qayyim shi yayi kokarin hasar din mahsuratun ya takaice su ko ya killace su fi mi'atin cikin 100 min ba'di 50 bayan 50 ma'a thalathatin fil addi tare da ƙwaya uku wajen ƙirge ɗari da hamsin da uku ina tabbatar maka da wuya ko ba kanta ibn qayyim ba ka je kawai ka zauna kai tunanin wani abu da ke bayyana fara ilimi sai ka rubuta ga kuma za ka ibn qayyim ya faɗi shi ba za ka yi kirkiro wani abu da bai faɗa ba gaskiya zai wahala inda za ka dogara da ayoyi da hadisai ne da maganin malamai sai kar ma ka kalli nashin sai ka gama rubuta naka sai ka je ka cikin ko kun yi ittifaki za ka diyar ka faɗa da harshen da ya fi naka ma zalaka to shine nashi masuratin fi mi'atin min ba'di 50 ma thalathatin fil addi Allah gafarta wa ibnu qayyim littafin yana da dadi kwarai da gaske miftahu darus sa'ada yana nan a cikin mujalladin sa na farko sai da ya ci shafi sama da 100 da wajen 80 a wata nuska ma sai ya wuce haka ko shafi 200 yana ta magana akan a cikin babun da ya kashi suna faslun fil ilmi wa fadlihi وشرفه وبيان أموم الحاجة إليه وتوقف كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه babin da ke magana akan ilimi da fallalarsa da darajarsa da gamewar bukatar bayi zuwa gare shi da kuma cewa bawa ba zai tsira a duniya ko a lahira ba sai da ilimi Allah zai kan ibn qayyim assalamu alaikum warahmatullahi